أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا
Bluetooth mode.
قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بسفر أكراتم نجيا akwai wata aya da ke buƙatar ƙarin bayani amma saboda ƙwarewar lokaci sai muka wuce ta to muna so mu ɗan bi baya kaɗan sannan mu dawo mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas to algalibu fi nafsir ru'ya an takuna mananiya ga ru'ya in ka ji an cewa na yayi ru'ya to ru'ya na mafarki ake nufi wa idza kanat fil ayn idan ko gani ne ba na mafarki ba na kurukuru ne farke yuqalu ana ce mai ru'yatu kaga akwai bambanci tsakanin ru'yatu da ar-ru'ya ar-ru'yatu kaga abu da idanunka a falke ru'yatu kenan ar-ru'ya kai mafarkin abu cikin bacci to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i da Mi'raji ya ga Allah to sai Allah ya jefa wannan kalma ta ruqyatu yace wa ma ja'alna ruqya allati arainaka to ruqya din nan bitta'i da ta ruqyatu da ta shine na bayyane ruqya da alif shi kuma na mafarki sai ce ja'at ala ghairil galibi wannan kalma ta zo ba ga abun da aka saba ba لأن المراد بها الرؤية da Allah ya ce wa ma ja'alnar ru'ya abin da yake nufi wa ma ja'alnar ru'yata allati arainaka albasariya ta ganin ido wadda manzon Allah ya gani a Isra'i da Mi'raj saboda tarjumanul Qur'an Abdullah bin Abbas da ya karanta wannan aya wa ma ja'alnar ru'ya allati arainaka to ar-ru'ya sai ce ru'ya ainin hiya ru'ya ainin gani ne na ido ba na mafarki ba uriya ha rasulullah an gwada ma annabi ita lailata usriya bihi daren da aka yi isra'i walau kanar ru'ya manamin da annabi mafarki ne yayi ya je saman samai ya yi mafarkin ya je sidratul muntaha ya yi mafarkin ya ga Allah lama kana fitnatan linnas to dan kai mawarki bai zama fitina ga mutane wala martadda ba'dhum 'ala al-islam da ba a samu su masu raunin imani sun yi ridda ba wannan ru'ya da aka yi bayani jiya ru'ya ainin ce ba ru'ya naumin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qulna lil mala'ikati ka tuna sanda muka ce ma mala'iku bayan mun halicci annabi Adamu alaihi salam sai muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam sujuda tahiyyati sujada ta gaisuwa wasu malamai suna ijtihadi suna cewa sujuda inhina'i sujada ta durƙuso ba a kai goshi ga wuya ba ba a kai goshi ga ƙasa ba sujuda inhina'i wasu ko suka ce sujuda tahiyyati sujada ta gaisuwa wasu manyan malamai masana alkur'ani suka ce irin wagga sujada da da kake cikin azhur da al'asar irin ta aka ce mala'iku su ma annabi adam ba shi suka yi sujada ba a'a ya zama alƙiblar su zuwa ga Allah idan ka zo a gaban ka'aba kai sujada ɗakin ka'aba kan masujada Allah kammawa amma ɗakin ka'aba ya zama alƙiblar ka to su ma sun ma annabi adamu sujada kuma goshin ya kai har ƙasa ba maganar sujuda inhina'in ko sujuda tahiyyatin as-sujudu lillahi dai an kace su yi amma lokacin li adam annabi adamu shine alqibla su zuwa Allah mana ya zama alqiblar da za su kalla su ga Allah tabaraka wa ta'ala fasajadu sai suka yi sujada illa iblis sai tsinanne shaidan al sai shaidan ya ce ma Allah a asjudu liman khalaqta tina wannan hamzatu istifhami ce alhamza ta tambaya wai a asjudu yanzu so kake in yi sujada liman khalaqta tina daga wanda ka yi shi da ƙasa ni da wuta an ka yi shi da ƙasa an ka yi shi wuta ta yi ƙasa wa ana khairun minhu ni na fi adamu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni kayi ni da wuta shi kuma kayi shi daga ƙasa dan haka sai ya zama yana tambaya Allah a asjudu yanzu kana so in yi sujada ne liman khalaqta dinan ga wanda kayi shi da ƙasa an shi dan bai daddara ba sai ya ce ma Allah araitaka ba ni labari wai ko ka san hadha alladhi karramta alayya wannan da kan fifita sama na bil amri bis sujudi lahu hakka ce in mai sujada wa ana khairu minhu kuma ka san na fi shi dan ni da wuta kai ni to kaga wannan da kake cewa ya hini wallahi akwai kallo la in akhartani wallahi idan ka jinkirta mana ila yawmin qiyamati har na kai ranar tashin kiyama ban mutu ba la ahatta ne kanna zuriyatu sai na tumbuke zuri'a kai bil igwa'i in dammara su in halakar da su illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su an sai Allah ya ce ni kake mata hadidi kana ba da tsoro cewa wai in na jinkirta ma za ka halaka ɗiyan adamu Allah ya ce to sahi idhab tafi man tabi'aka minhum duk wanda ya biye ma daga cikin yan adam fa inna jahannama ka sani wutar jahannama jaza'uku ita ce sakamakon ku anta wa man tabi'aka da wanda ya bi ka ya bi hanyar ka duk wuta za ku shiga munzara kai kuma za mu jinkirta maka ba za ka mutu ba ila yawmil waqtil ma'lum sai zuwan rana sananna ita ce ranar da za a yi busa farko ranar tashin kiyama to za mu jira ita jahannama jaza'uku ita ce sakamakon ku da kai da mabiyanka jaza'an mawkuran kuma sakamako abun cikawa gare ku wasu tafasis ka ɗauki hankalin manista zata wanda duk kake iyawa minhum daga 'yan adam duk wanda kake iya jan ra'ayin shi ka ja hankalin shi daga bani adama domin baka dama istafziz ka fiski hankalin su bisa wutika da kiran da za ka yi musu bilgina'i ka sa su rika waka wal mazamir ka rika yi musu goge wa'ajilib ka rika jawowa shine wa'adilib alaihi ai shih alaihi kai kururuwa ga yan adam bi khairika da sojojinka mahaya dawakinka warajilika da masu tafiya ƙasa cikin mabiyanka ai arrukabu masu hawan dawaki na aljannu wal mushatu da masu tafiya ƙasa to shih alaihi kai kururuwa gare su fil ma'asi ai ta sabon Allah wannan aya tana da buƙatar bincike mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasu tafzis manista ta minhum bi sautika ka ɗauki hankalin wanda kake iya ɗauka hankalin shi a cikinsu da muryarka abdullahi na abbasin sai ya ce sautuhu abinda an muryar shedan kullu da'in yad'u ila ma'asiyatillah duk mai kiran da ke cewa a saɓi Allah to ya zama muryar shiɗan. Shi kuma malam mujahid ya ce sautuhu muryar shiɗan algina waƙa wal mazamir da kayan kiɗi wallahawi da kayan wasa. Wannan yana nan cikin tafsirin ƙurƙubi. Sannan mai tsabari, tafsirin tsabari ƙarin bayani akan wannan yace wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika ay sih alaihim kai kururuwa ga mutane bi awarika da duk wanda zai baka gudunmuwa wajinu duka da rundunarka ta shaytanu min kulli rakibin wa rajilin duk wani shaytani da ke sama da wanda a ƙasa to ka gayyato shi zo ya taimake ka a batar da bani adama qala tabari imamu tabari ibn jarir al-tabari yace al-ma'ana abinda Allah ke nufi da ajlib alaihim bi khailika wa rajlika shi tafsiru tabari shine tafsiri na farko da aka fara rubutawa a duniya yanzu tafsirin tabari yana da shekara kusan 1200 dai da haka shine uba ko kace kankan tafsiran duniya to imamu tabari yace al-ma'ana abinda Allah ke nufi nan ajmi alaihim min rukbani jundika wa mushati ka hada mahayanka da matafiya kasanka na shekaru to dukka tattara su man yasihu alaihim ka sa su ta kururuwa ga mutane bid'a ila ta'atika zo a fika ka rika yadawa a birni da ƙauye a zo a bi shedan a zo a bi shedan wasarfi an ta'ati ka ce ni a babbina ni Allah duk abin da za ka je ka ƙala ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ce khairuhu wa rajuluhu abin da addawakin shi dan da matafiyan shi kullu rakibin wa mashi fi ma'siyatillah duk wanda ke hawan dabba ya je sabon Allah da mai tafiya ƙasa zuwa jan sabon Allah to su ne rundunar shi Allah ya ce wa sharikum ka je na baka dama ya kai shi dan kai tarayya da mutane fil amwal a cikin dukiyarsu wal aulad kai tarayya da su a cikin ƴaƴansu ai ij'al li nafsika shirkatan kai kokari ka samar da kamfani fi amwalihim a dukiyar mutane wa auladihim da 'ya'yansu amma amwal to ya shedan zai sa kamfani a dukiyar musulmi dan adam fa bi kasbiha min al haram kasa a rika neman dukiya ta hanyar haram wayan faƙi hafil ma'asi a ce ta yi cikin sabon Allah to kaga kayi tarayya da su a dukiyarsu sun nemo ta halal kai kuma kasa an nemo ta haram an kashe a halal kasa an kashe a haram to shine sharikun fil amwal kai tarayya da su a wajen tara kuɗi a nemi ta haram a neme su ta haramta ta hanya wa ammal aulad yadda shaydan zai yi tarayya da mutane a cikin 'ya'ya fata hasilu ikhtilaqir rijali bin nisa ka rika kawata musu haduwan maza da mata a wajen raye-raye da kide-kide hatta ya kufural kujur har zinace zinace su yawa a duniya wa ya kufur auladun zina iyan zina su yawa a duniya to kaga kayi tarayya da su a dukiyarsu kayi tarayya da su a 'ya'yansu Allah ya ce wa'iduhum kai masu alƙawari na ƙarya kalwa'adi bi shafa'atil asnam ka ce masu ai gumakan nan da kuke mabauta su ma suna ceto lahira wal wa'adi bil gina kuma ka rike wa mutane alƙawarin cewa za a yi saurin samun kuɗi min al haram idan ana amfani da dukiya ta haram irin hoda iblis ko kokin ko kuma haramtaccen abubuwa walwa'adi kuma ka rika rudin mutane da alkawali bil afu cewa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ku ci sabon ku wal magfira Allah mai gafara ne wasa'atir rahma kuma ka ce masu Allah bai yalwar rahama ne ma'ana duk shegartakar da zaka iya yi ya kai shedan to mun baka dama cikakka shariku ka je kai tarayya da su fil amwal a dukiyar da muka ba su wal aulad kai tarayya da su a cikin yaya sharikun fil amwal ai al muharrama dukiya ta haram kan riba kamar cin riba bashi da ruwa wal gasbi da kwace wal aulad kai kokari kai tarayya da mutane a cikin yayansu minas zina ya zama an same su ta haramtar ta hanya wa'iduhum ka rike masu alƙawali bi Allah ba'sa wala jaza kace in an mutu ba a tashi kuma in an mutu ba wani sakamako to duk da shedancin da shedan zai yi Allah ya ce wa ma ya'iduhum shaytan shedan bai ma mutane alƙawalin komi illa gururan sai alƙawali na ruɗi inna ibadi almu'minin ka sani bayina masu imani laisa laka alaihim sultan ba ka da iko ba ka da dama a kansu balle ka batar da su balle ka halakar da su waka fabi rabbika ubangijinka ya isa wakilan mai kiyayewa tsakaninka da su
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تزدوا لكم وكيلا أم منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabukun Ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yusji da fulfulka shi ne wanda ke kora muku jirginku na ruwa fil bahari sai ya ta tafiya a cikin gulbi kaga abun mamaki zaka ɗauki duci da ka jefa sai ya ƙasa amma jirgin ruwa mutane su shiga dabbobi su shiga a ɗora kaya kuma saboda cikin ikon Allah jirgi ya ta tafiya saman ruwa bai nucewa to wane ne ke hana jirgin ruwa nucewa a cikin gulbi to rabbuku ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yusji lakum al-fulka shine wanda ke kora muku jirgin ruwa fil bahri yayi ta tafiya a cikin gulbi litabtahu min fadlihi don ku nemi fadala Allah ta'ala da yin kasuwanci yanzu an samu ci gaban da za a samu jirgin ruwa ai wata shida ana loda mai kaya kamar tirela ɗari shida sai a loda mai kuma saman teku kuma ya biyo hanya ya kawo in ya kawo bakin tashashi sai a yi wata shida ana saukewa wata shida ana lodi wata shida ana saukewa shi kuma cikin wata guda ya kawo. To kaga inda za a ce jirgi na ruwa ya ɗauki kayan tirela ɗari shida, to ka zo kallon wannan jirgi. Kuma ya yi ta tahiya bisa ruwa bai rumewa, bai nucewa. Kai ko ɗan ƙarami da kai da ka hau saman ruwa ƙasa kai. Amma ga shirgegen jirgi da kayan tirela ɗari shida bai rume ba. To wannan cikin ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala. Allah ya hore muku jirgin ruwa litabtabu dan ku rika neman min fadlihi fadala Allah kayan wata ƙasa a ɗauko su a kawo wata ƙasa innahu ubangiji kana bikum rahiman ya zamo mai jin kai gare ku fi tasqiri halakum a cikin hore muku jiragen ruwa wai za masa kuma turu idan cuta ta same ku fil bahari a cikin gurbi ana cikin tafiya sai ga guguwa ta taso a cikin ruwa to idan cuta da tsanani ya same ku khawfal garak kuna tsoron ku nuce dalla man tad'un man tad'un duk wanda za ku kira sunan shi a lokacin dalla sai ya bace ku illa iyahu ba wanda kuke kiran suna rai sai Allah Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya kawo sauki alamma na jakun lokacin da Allah ya tserar da ku min algarki daga nutsewa a ruwa wa hausara kuma ilal barri ya kawo ku bakin ganga lafiyayi a aradutu sai kuka kau da kai gabarin kaɗai ta Allah wa kalan insan ɗan adam ya zamo kafuran mai yawan mutunci ga nemomin Allah Allah ya ce to ku masu mutunci afa amintum shin yanzu kuna da aminci ne an ji an baro ruwan to ƙasar da kuke samanta Allah na iya cewa ta rube kuma ce da aka yi ma karuna karuna ai ba cikin gulbi yace ba daga nan cikin bene ne Allah ce fa khasafna bi wa bidarihi al sai muka sa ƙasa ta rume shi da shi da gidan shi to kuma masu ganin kun tsira daga gulbi afa amintum yanzu kuna da amincin an yaksifa bikum Allah ya shafe ku ya lume ku janibal barri a sanda kuke gefen ruwa ka karun yadda Allah ya yi makaruna ya yi muku girgizar ƙasa ya lume ku kuna da wannan aminci ma'ana yadda Allah zai ne ku cikin ruwa ya kashe ku haka a nan saman ƙasa Allah na iya ne ku ya sa ƙasa ta buɗe ku shige ta lume mai littafin alfozuwar najat fil hijira ila Allah yace duk sanda dan adam yayi sabon Allah kasar da yake samanta sai ta nemi Allah izini sau 70 Allah kaga ya sabe ka sama na Allah ba ni dama in haɗe shi duk inda kai sabon Allah to wannan ƙasar da kake sabo samanta tana nan tana kuka ga Allah tana magiya Allah ya ba ta dama ta lume ka sau saba'in sai Allah ya ce haba ƙasa ba ki ji sunana halimu ba mai haƙuri a ƙyale shi ita kuma sama wadda ta mai inuwa daidai inda yake sai sama ta ce to Allah ni a mai izini in kece in faso in kashe shi sau saba'in sai Allah ce ke sama ke yi haƙuri ke ma ƙasa ba sai lume shi ba kyale shi to kai mai sabon Allah kana dariya kana kuri ƙasar da kake sabo samanta tana nan tana neman a ba ta dama ta lume ka yadda aka yi makaruna to shine Allah ta'ala ya ce idan kun ga kun tsira a ruwa to a tudu kuna ganin kuce muna Allah ta'ala yana iya ya shafe ku shi ne afa amintum yanzu kuna da amincin an yasiba bikum Allah ba zai rume ku ba janibal barri sadda kuka zamo a gefen ruwan nan ka karun yadda ya makaruna ko kuma auyur sila alaikum hasiban Allah ya sako muku ruwan duwatsu yadda an kai ma mutanen Abraha ashabul fil Allah ya musu ruwan duwatsu suka mutu to kuma ba ku ganin Allah na iya sa a yi muku ruwan duwatsu yadda aka yi wa mutanen annabi Lutu thumma la tajidu lakum sanda za mu yi muku ruwan duwatsu ba za ku samu wakilan lakum wani mai kiyayewa gare ku ya hana a cike ku ba amma abin idan ma kun baro ruwan kuna ganin kun cira to kun amince an yi da kun bi Allah ya sake jarabta ku da wata bukatar shiga ruwa kuma sai an shiga jirgin ruwan kuma sai an kai tsakiya kuna da amincin Allah ba zai sake mai sheku ba fiye a gulbin nan taratar ufra wani karo to da kuka koma maya ta biyu ayyursila alaikum sai Allah ya shiri-shiri ya aiko muku asifan minar rihi wata mahaukaciyar kuguwa ta ruwa wadda ake ce wa dokin ruwa wata mahaukaciyar kuguwa ce daga nesa za a ga ta taso ana ce mata dokin ruwa daga nesa za a ga ta zo ta murtuki jirgi ta yi kace-kace da shi ta ƙara gaba to kun amince Allah ba zai turo muku guguwa ba mahaukacin guguwa wadda ake ce ma igiyar ruwa ta zo ta halaka ku minar rihi ta iska wadda yake la ta murru bi shay'in ba ta gittawa gaban wani abu illa kasafatu sai ta karkare shi fatukan sira fulkaku sai ta karkare jirgin naku ko kuma ku lume ku kasa wa yugri ka kuma Allah ya nutsar da ku bima kafartum saboda kun mai butulci sun mala ta jidu sannan ba za ku samu tabi'an alaina wanda zai zo biyar fansa gare mu ba bihi na mun dakale ku cikin ruwa ai nasiran ba ku da mataimaki au tabi'an ko wanda zai zo biyar jini yutalibu na bima fa'alna bikum wanda ke biya haƙƙin ku me yasa an kulme ku a cikin ruwa ba ku da shi
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
الله سبحانه وتعالى ya yi bayanin ni'imar da yamma wa'inda ke shiga ruwa ya fitar da su lafiya da wa'inda ke saman tudu ya hana ƙasa ta lume su da wanda ke jin daɗin rayuwa bisa ƙasa a hana a yi musu ruwan duwatsu sai Allah ya ce wala kad karramna bani adam hakika wallahi mun girmama ‘yan adam bil ilimi mun ba su ilimi wa nutqi da yin magana magana ita ce bambancin ɗan adam da dabba kaga dabba biyar da ta matsu ba ta magana ta ce yunwa ne kake ciwo na ciwo ciki na ciwo yake ba ta iya magana to kai dan adam Allah ya baka ilimi wan nutqi kuma ya baka damar kai magana halakal insan allamahu bayan wa atidal al khalq sannan ya daidaita halittar dan adam bai zama duke irin tunkiya da akuya ba sai ya zama Allah ya yi shi tsaye ga kai nan abun sha'awa ga hannun dama ga na hagu ba wanda ya fi wani tsawo sannan ƙawahuwar shi guda biyu dama da hagu ba wanda ta yi wata tsawo Allah ya yi shi na kada halaknal insan fi ahsani taqwim Allah ya yi ka cikin kama mafi kyau ya kai dan adam to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace mun halicci dan adam mun mashi baiwa bil ilmi da ba shi ilimi wan nutqi da yin magana wa atidalil khalqi da daidaituwa halitta wa ghairi zalika da wadin wannan wa minhu yana daga girmamawa da Allah ya yi ma dan adam taharatuhum ba'da al-maut cewa dan adam mai tsarki ne koda bayan ya rasu dan adam in ya rasu ba a ce mai musali in dai mumini ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya hango wani sahabi daga nesa da ya hango wannan sahabin sai sahabin ya maza ya sha wani kwararo ya ɓoye ma annabi ya bari su gaisa bayan sun haɗu masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa na ka bani mamaki na hango ka ka hango ne mun haɗa ido madadin ka zo mu gaisa sai ka kashe hanya ka kashe kwana ka juya sai ce ya rasulullahi lokacin da ka hango ni ina najasa ina janaba ina da janaba ina jin kunya in hada hannu da kai ina mai janaba ina najasa sai annabi ya ce bari ce mu kanka najasa almuminu la yanjasu hayyan wala mayitan mumini bai zama najasa a sadda yake raye da bayan ya mutu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da garanti cewa al-mu'min ba ibnu Adama ba shi wanda ba mumini ba in ya mutu ana iya barin gawar shi waje a kishigowa da ita masallaci ta zama najasa amma in mumini mai sallah ne to a ɗauko gawar nan tana da girma ga Allah a shigo cikin masallaci da ita a yi mata sallah in an gama a kai ta hukuncinta hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu la yantasu hayyan wala mayyita mumini ba zai taba zama najasa ba a san da yake raye da bayan ya mutu to cewa dan adam mumini mai tsarki ne ko bayan mutuwar shi girmamawa ce daga Allah Allahu tabaraka wa ta'ala Sheikhul Islam wa Sa'adatul Anam Maulana Sheikh Ibrahim Yas yace Allah ta'ala halakal ashiya shi ya halicci abubuwa wa karrama bani adama da ya gama halittar komi sai ya girmama dan adam faddala bani adama ala jami'i ma khalaqa Allah ya fifita yan adam akan duk abin da Allah ya halitta fal khalqu ita halitta Allah sun kasu gida biyu ismun minhu ruhaniyun akwai halittar da yake rauhani ce laisa lahum ajsamun ba su da ciki irin namu irin mala'iku wala yaquluna wala yashrabun ba su ci ba su sha wala shahawata lahum ba su da sha'awa irin ta yan adam haula'i al mala'ika su ake ce ma mala'iku wa ismun akwai wata halitta kuma baha'i su kuma dabbobi ne irin tumaki da shanu da awaki ya kuluna wa yashrabun suna ci suna sha gayatu ma indahum min al-aqli bakin hankalin da Allah ya ba su al-aqlu wa shurb su ci haki su ci ciyawa su sha kasai shuguluhum butunuhum wa furujuhum abinda ya dami dabba musamman jaki da jakka cikin su da da farjinsu wal insan to shi dan adam ja'alahu Allah wasitatan baina hadaini Allah ya sanya shi tsakanin dabbobi da rauhanai irin mala'iku sai Allah ya sanya shi wasitatan wasita baina hadaini tsakanin dabba da mala'ika fi ruhaniyatu yana da ruhi tushakilu ruhaniyatul mala'ika wadda ta yi kama da rayukan marayu wa fihi hayawaniyatu kuma dan adam yana da zama dabba tushakilu hayawaniyatul baha'i ta yi kama da zama dabba din dabbobi al insan dan adam da kake gani babba ne a wajen Allah yasluhu an yakuna malaka akwai sanda dan adam zai rikide ya koma mala'ika yayi ne azumi ya kwana sallah ya yi na azumi ya kwana sallah sai karatun ƙur'ani sai sada zumunta sai kyauta sai alkhairai bai sabon Allah ya kuma mala'ika kama ya sulu ɗan adam kuma yana yiwa an ya kuna bahimatan ya koma dabba sai ya zama ci da sha da barbara su kare ne gaban shi wa kama ya sulu akwai sanda ɗan adam zai rikice ya rikice ya rikide ya kura shaitana sai ya koma shi ɗan barna kawai zai waka ma ya sulhu akwai sanda ɗan adam zai rikida an ya kura sabu'an ya koma naman daji ya fitare su yana farautar mutane ya koma ɗan fashi da makami al'insan ɗan adam fi ya kuwatul ƙasa Allah ya ba shi kuwa ta hushi walgazabu shi ko hushi mukuta zamu abinda yake hukuntawa al-iftiraz ƙarfin farauta abu irin yadda damisa da zaki ke farauta dabba to sai ya zama mutum ya koma abun tsoro wani mai hikima ke cewa uwayenmu da kakanninmu da kuraye da zakoka da damisosa suke tsoro cikin daji to yanzu ɗan adam ya lalace lalace wadda ya yi zaki da damisa da kura zama bala'i ko karkandan ba ke bala'in ɗan adam ba saboda akwai gungun mutanen da ka hango su sun yi jerin gwano su uku uku saman bajet sai dai a dukkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malan zaki ne hala a abin da yake zaki bala'i ne damisa ce ba abin da yake damisa bala'i ne ake bota sai an ga hannu ne yanzu yana halba maka ita kaga dan adam na lalacewa ya zama shi dan ya lalace ya zama naman daji kai hayye naman daji lalacewa saboda abun bala'i ko Allah ba su ba in ka ce don Allah ku yi haƙuri ba su Allah to wannan bala'i ne ɗan adam yana zama mala'ika yana zama dabba yana zama shaidan kuma akwai sanda zai rikida ya koma dabba ta daji yana aiki da hushi shi hushi shi ke sa farauta al'insan ɗan adam idan tafi a halatar gadadi idan ya biye mahalin gushi hatta kana shuguluhu an yaftari safakat bai da aiki sai farauta mutane ya karkuwa da su ba ya koma kamar naman daji faqad kharaja min hukmin insaniyati yanzu shi ba dan adam bane ila hukmi sabu'iyyati ya koma zaki ya koma naman dawa fa huwa sabu'u yanzu zaki ne ga Allah shi ba ɗan adam ba ne khairul bariyyaci yanzu ya koma shakul bariyyaci dan yanzu huwa sab'un ya zama naman daji kai wa sharrun min sabu har ya ta dabban ma zama shar wai za ta bi quwwata shahawati idan mutum ya biye ma sha'awa balam yashtagil illa bi batnihi wa farjihi ya zama bai da abin da ke damu ne sai cikin shi da farce shi mi zai ci mi zai sha wa zai aura shi ne kawai a gaban shi ya dame shi yasiru bahimata yanzu ya koma dabba sai ka ji qur'ani na cewa ilhumu illa kal an'am sun koma kamar dabbobi balhum adallu kai sun ma fi dabba bacewa wai za sara bahimatan idan dan adam ya lalace ya zama naman da ya koma dabba fa huwa sharrun min al bahari har ya fi tumaki da shanu lalacewa li'annahu tayyi'ar ruhaniyya saboda ya tozarta rayuwa da Allah ya bashi rayuwar nan na iya kusanta shi ga Allah ya samu aljanna wai da shagala bil makri idan dan adam ya shagaltu da makirci wal khati'a da yaudara wal khiyana da cin amanan mutane to ya koma kashiya e kamar shekaru hatta sara zalika da abu har ya zama yaudarar mutane da kowanne yadda can amana ya zama halin shi to sara ka annahu insanun suratun sai ya zama ya yi kama da suran mutane amma wa huwa bil haqiqati shaytan a haƙiƙa shaytan ne mayaudari ne azzalumi ne mace amana ne wa sharrun min ash-shayatin har ya yi shaytanu shaytan to ya mutum zai kauce ma zama shaidan ya mutum zai kauce ma zama naman daji ya mutum zai kauce ma zama dabba shehu ka gaya muna sai ce wa idza jahadan nafsa idan mutum yayi fada da rayuwa tai nafsu itai da ke sa shi sabon Allah to idan mutum yayi fada da ita hatta taharaha hayyan wanke ke tsarkake ta minal bahimiyyati daga ɗabi'u na dabbobi wasu sabu'iyyati da ɗabi'u na namun daji wasu shaitaniyyaci da dabbobi na shaitanu ya zama ya gyara zuciyar shi kada fulaha man zakkaha kada fulaha man ta zakka wa zakara su rabbi musalla idan mutum ya tsarkake zuciyar shi ya gyara ta yayi ta zikirin Allah har ta yi tsarki Allah haka hadin mala'ikati sai ya riskar da ran shi da mala'ikun Allah bi kasratul ibada sai kaga dan adam ya shagaltu da yawan ibada wa zikrillah ba yakin dadin komai sai zikirin Allah wa safa'il ma'rifa sai nan yana da tsarkin sanin Allah wal qurbi min Allah ya samu kusanci ga mahaliccin shi Allah yasiru min jumlatil mala'ika a lokacin wannan ɗan adam ko da ka gan shi to ba ɗan adam ba ne yanzu ya rikide ya koma min jumlatin mala'ika ɗaya daga mala'ikun Allah kai wa huwa khairun min mala'ikati har ya yi mala'ikun Allah girma saboda shi yana da sha'awa su ba su da sha'awa bali hada saboda wannan ne al'insan ɗan adam saluha ya cancanta an ya kula fihi Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ji Allah na ce mashi ulaika hum sharrul bariya dan adam sanda ya biye ma dabbobi ya biye ma sha'awa da son zuciya sai ya zama sharrul bariya mafi sharri halittar Allah wani waje kuma sai ka ji Allah na cewa ulaika hum khairul bariya wayannan mutane su ne mafi fitan halittar Allah har mala'iku ba su ga girman su ba Allah ta'ala yana cewa laqad khalaqnal insana mun halicci dan adam fi ahsani taqwim a cikin kama mafi kyau ka kalli kama ta halittar dan adam ta fi kowace halitta kyau sun maratannahu sai muka mai da dan adam baya asfala sabilin ya zama shine mafi koma bayan cikin wani kuma baya idan lahika bil mala'ika idan dan adam yayi ta zikirin Allah ya yi ta biyayya ga Allah har ya risku da mala'iku ba huwa a fitar ma halaka Allah ya fi duk abin da Allah ya halitta tun da Allah ya ce ula'ika hum khairul bariyati su ne biyayyen duk abin da Allah ya halitta wa idan hadda idan dan adam ya yo kasa kasa ilal baha'i ya dawo rayuwa irin ta dabbobi au ilal shayati ko ya dawo rayuwa irin ta shidanu au ila siba ko ya dawo rayuwa irin ta namun daji to a lokacin ba ko shagul bariya ya koma shagul bariya shagul islam sa'adatul anam ulana ibrahim yas zai ba mu wata fa'ida mai ban mamaki anan yace kullu insani kowane dan adam da kake gani khalifatun alillahi tabaraka wa ta'ala khalifan Allah ne da Allah ya ce wala kad karramna bani adama wallahi haƙiƙa mun girmama ɗan adam kaga sai da Allah ya zo da lamul kasami ya zo da ƙattata kiki sannan ya ce mun girma ɗan adam to ɗan adam yana da girma ga Allah to shi ne shan zai bayanin girman da aka ɗan adam a wajen Allah ya ce shi ɗan adam da kake gani kullu insanin duk ɗan adam ko da ba musulmi ba ne ba khalifatun alillahi tabaraka wa ta'ala yana iya zama halifan Allah fi juz'in a wani yanki minal mawjudat na halitta sai ka ji ana cewa gidan wani gonar wani matan wani motar wani mashin ɗin wani kayan wani to wannan abu da aka ce naka ne kana wakilta Allah cikin mallakar shi amma na Allah ne ba naka dan dan adam duk dan adam halifa Allah ne a wani yanki daga halitta shi Ibrahim ya ce bari in ma gwari gwari kullu insani ko wani dan adam rabbu shi yana da abin da ya mallaka sai ka an ce matan wani dan dan wani gidan wani dabban wani to wannan abu da aka raba mai kaga ya zama rabbu shi adda wannan kullu insani ko wani dan adam rabbu shi yana da abin da za a ce nashi kullu insani malik duk dan adam basaraki lianna Allah tabaraka wa ta'ala malikun saboda shi Allah da ya ɗan adam Allah maliku to da ya halitta ɗan adam sai ya sa shi ma ɗan adam sai ya zama maliku masaraki to za a gaya ma duk abin da an ga emiyan garin ku to ɗan adam talakan da bai da komi yana da wannan shehu duk zai fitar da mamlaka ɗin ɗan adam da Allah ya bashi waje alal insan sai Allah ya sa ɗan adam halifatan anhu ya zama halifar shi a bayan ƙasa saboda Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi halifa zan sa halifa ta a bayan ƙasa sai suka ce ata ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu dan adam dai shi a halifata na san abin da ba ku sani ba To don haka Allah ta'ala insana halifatan anu. Allah ya ce ɗan adam ya zama halifa ta a cikin raya bayan ƙasa. Almalik sarki ultu shewa ya ce ai na taɓa gaya ba tun ba yau. Na ce muku almaliku sarki inda hulmaraki yana da dabbobi da yake hawa yana da dawaki da raƙuma da albadarai da jakkai irin na da. yanzu kuma yana da motoci hatta na jiya wa indahu al-quddam yana da fadawa da kadimai wa indahu al-mutarjimun yana da masu mai tarjama wa indahu al-jawasis yana da siaidoda da ya kawatawa cikin gari suna kawo mashi labarin kowace unguwa ya tuna bil akhbar suna zo mai da labarin kowace unguwa da labarin kowane gida shine asalin mai unguwa duk wanda ka ji an ce mai unguwa wai si aikin sarki a unguwa wanda ya mutu ya zo ya gaya mai aikowa na ya rasu baban suwa na kakan suwa ne wanda an kai mahaihuwa mai unguwa sai zo ya gaya in an yi bako a hwaɗi in ka yi abun hwaɗi in ya zo ya gaya sarki shine aikin mai unguwa to kowane sarki yana da si aidoda da yake ya tuna bil akhbar suna zo mai da labarai to fal insan sarki dan adam shi dan adam sarki ne to fal insan dan adam mutum kullu insanin indahu rijlahu dan adam Allah ya bashi motoci menene motocin da Allah ya bashi dan adam rijlahu kafa ta dama da ta hagu su tahiya cikin tabo su tahiya cikin laka su tahiya cikin ruwa su hau guri mai sanci su hau guri mai taushi su shiga cikin gona su taka kaya to ka ji tayo motar da Allah ya baka kai dan adam Allah ya baka dabbobin da za ka yi amfani da su wajen yawo idan kana son ka je wata unguwa ba sai ka ce a samu ma jeki ko doki ba ƙawawun ka ɗaya za ka tashi ko ba takalmi sai a ganka waccan unguwar a ganka waccan unguwar kana tafe saman ƙafafuwanka to don haka ɗan adam yana da ƙawahuwan shi ta halin usuli ila ayi mahallin sa suna iya kai shi duk inda yake so ko wani gari yake son zuwa in ya bi hanya ya yi ɗan awoyi sai ka ja kan da yake halihi marakibu sarki ɗan adam Allah ya halitta mai abun hawa shine ƙafafuwan shi na dama da na kamar kibin daula kamar dawakin fada wannan hu abidun kai dan adam Allah ya maka bayi ya kalimuna hu da za su ma hidima to in kace to ina hadiman sai shehu ya ce ya damu hannunka na dama da hannunka na hagu su ɗauko maka komi su kai ma duk inda kake so ya damu hannuwanka da ka gani hannun dama da na hagu su ne hadiman da Allah ya yi ba fa kullu ma arada an ya'mala duk aikin da yake son yi fa ya dawo salihatani bi kulli amali hannuwan shi suna iya su kwaba kasa su kwaba siminti su yi gini su gina masai su gina rijiya ko wahalar duniya hannuwan kana iya mata abidun kaga Allah ya baka bayi ya kaji muna hu da'iman suna ma hidima su yi da sahi su yi da rana su yi da marece su yi da daddare ko da daddare ka sa hannuwan ka aiki ba su ci haba mai gida a zo mun maka ba a ayi kawai za su ya damu hannuwan ɗan adam su ne bayan shi masu mai hidima a kullum ma a rada an yi amala to aikin da yake son a yi bai damu sadi hatali da kulle amali hannuwan shi suna iya su wannan aiki abidun kaga bayi ne ya haɗe muna da'iman suna mai hidima kowane lokaci kuma bai biyar su laisa minka kuma ba kai kai hannuwan ba Allah ya yi shi yasa su ma hidima inna ma huwa min Allah tabaraka wa ta'ala hadimai ne daga halar Allah ya baka su maka hidima irin ya baka yadda ya baka kawahu su ta yawo da kai wa indahu hurras dan adam yana da masu gadi ya hauru suna hu da'iman suna gadin ka kowane lokaci in ka ce mace wasu wane ne masu gadin shewa ya ce al'ainani idanuwan ku guda biyu idanuwan ka da kake gani guda biyu su an masu gadin ka la ta gidani ba su da aiki illa fi hirasatihi sai gadin dan adam yanzu kai dan adam ne hankali kana zaune sai ka hango mutum ta hida katuwar adda da katuwar sanda yana taso inda kake don Allah kana zama ya za ka yi twagawa da gudu za ka yi ka ruga to wa ya gaya ma ga yana za a cuce ka idanuwanka su ne masu gadin ka idanu suka ce diba diba ya ce ya ɗauko ka wallahi hadda sanda hadda adda to ga ma binti gari har me ka zai tsere tsere to kaga idanu su ne masu gadi ba su bari ya kai ɗan adam a cuce ka sannan fi saurin da haka ka je masallaci ko da an fara ikama in ka hango mutum da buhun dawa ko buhun gero ko buhun shinkafa ko kwalin suga sai ka tsaya kuma kana jin ana ikama fa wai idanunka sun gwada ma ba adda ba ce abinci ne za a ci da iyalinka sai ka tsaya wani wuri na ka zuwa la'ai ko ka an kai ce eh sai ya fasa shiga masallaci ya shi buhun nan ya bayan wani shago a aje mai ya ba da tukunci sannan ya sayi masallaci kaga dan adam akwai wayo in ya ga makami ya ruga in ya ga abun amfani ya tsaya ya isa to wa ya gaya mashi to idanun nan masu gadi su suka gada gaya mai cewa ga mai taimako nan ka tsaya ko ga mai cutar ka nan ka gudu don haka idanuwanka su ne masu gadin ka al'ainani idanuwanka guda biyu la yashtagila ne ba su da aiki illa fi hirasatihi sai gadin dan adam wala hu jawasis ɗan adam yana da si aidoda ya atuna hubil akhbar da ke ba shi labarin makiyanai su wane ne si aidoda al'uzunani kunnuwa kunnuwan ka ana gulmaka ana bacin ka ashe kana ji ai wallahi wanda sai ya sai yayi kunya sallar bana wallahi ko naman da za a yi jaji gida ne sai ya gwaye wallahi in dai ina garin ka wanda sai yayi kunya to kunnuwa kana ji da ka ɗan leko kun ka haɗa ido to harka ta lalace ya san abin da ya faɗi ta jiya sai ka ji ya dawo yana salailai wallahi ba da kai nake ba ba kai nake miki ba to kai ɗan adam Allah ya baka shi aidoda da za su rika kawo maka labarai al'uznan kunnuwa ya sami alinin akhbar suna jin labari na yabon ka ɓaci sannan duk sarki yana da wanda yake aike ya mai shi na cikin gari ko to kai ma dan adam wala hutar juman kana da dan aike wanda kaka sawa yayi shela an gaishe sarki ya ce a sanar da ku ai kaza ai kaza to kai ma dan adam kana da dan shela to ba dan shelarka al-lisan halshenka yunwa nake ji isa nake ji a samo man magani ta ga harshenka shi ke faɗin abin da masarauta ta jikinka ɗan adam take so kullu ma hammal kalbu duk sanda zuciya ta yi rufin wani abu an yanzu ƙarfi zuciya na son ta faɗi abu ballaka hulisa sai harshe ba to ashe ka gano haza malikun sagir dan adam wani ƙwarya ƙwaryan sarki ne ga dabbobin shi nan na hawa ƙafafun shi ga bayan shi nan ma'aikata ne hannuwan shi ga masu gadi ne nan idanu ne ga si aido da ɗin shi nan kunnuwa ne ga bahade ne ɗan aike nan mai shelaɗi ne harshe ne don haka malikun sagiya ɗan adam wani ƙwarya-ƙwaryar sarki ne wa ma'azalika tare da wannan sarauta ba huwa yarkab sai Allah ya yi mai ciki ya yi mai alfadari ya yi mai doki ya yi mai shirakun wal khaila والبقالة والحميرة لتركبوها وزينة الله يتشي والخيلة تواكي والبقال دا الفدرين والحمير تجكتين الله يتشي لتركبوها من يتدوك هوياكو يا أدم وزينة كما كلك كل يالش To kama an ce iyakan abin da kan muna kenan na hawa sai Allah ya ce waya khuluqu ma la ta'lamun nan gaba kuma Allah zai halicci abin da baku sani ana nan Allah ya kawo keke ana murna da keke Allah ya kawo mashin ana nan Allah ya kawo mota Allah ya kawo jirgin ruwa Allah ya kawo jirgin sama yau ba abin da Allah bai ba kan adam ba wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri yadda za a ɗauke ka a nan saman tudu da jaki ko da raƙumi ko da doki ko da mashin ko da keke ko da mota to haka filbahari ga jirgin ruwan na jiranka a yi ne a kwana a yi kwanuka da kai cikin ruwa kai har a cikin sarari ma jirgin sama sai ya ɗauke ka ku yi awoyi sama sai dai ka ji an ce za a sauka makka to Allah shi ne ya girmama ɗan adam ya sanya shi yana hawan dabbobi saman tudu sannan wahaman nawo mun ɗauke su filbirri a cikin sarari wal bahari da a cikin ruwa karramahum Allah ya girmama ɗan adam wahamalahum ya ɗauke su amma sirru amma abin da Allah ya koye allazi bin ruku wanda ke cikin ɗan adam na hawan dabba fala ya ta'atta ayyun takabihi wannan sirrin ba za mu faɗe shi shi dai abin da Allah ya ce mu gaya muku wala kad karramna bani adam haqiqa wallahi mun girmama yan adam wa hamallahum mun dauke su fil barri a cikin sarari ala tawabi akan dabbobin hawa wal bahari mun dauke su a cikin ruwa ala subuni a cikin jiragen ruwa al insan dan adam qabla an yulada kafin a haihuwar shi duniya ai dauke ake da shi kana fi batri ummihi yana cikin cikin uwa kaga dan adam shi dan adam kullum sama yake kafin ya zo duniya ai sama yake can cikin cikin inna ta yake kaga Allah bai fashi ana ja ne gine ne ba a'a cikin cikin uwa ta yake kaga sama yake kenan yarkab dan adam ya haye ala zahar ummihi a bayan uwa da yana cikin cikinta in ta haye shi sai a dawo da shi saman bayanta a goye shi wai da na sha'a idan ya iya tafiya ya girma ya zama dan saurayi ya rikabu alal dawabi sai ya fara hawan dabbobi wasu funi ya rika shiga jiragen ruwa wasayyarati ya rika shiga motoci wasa'irati ya rika shiga jiragen sama shehu ya ce ɗan adam bai gushewa ana ɗauka dai hatta idan mata har da ya mutu ba ɗaura shi za a yi ga igiya ana ja gini ne da aka yi makabarta ba ɗan adam babba ne ga Allah har mutuwa in ya mutu yurkam za a ɗora shi alal na'ash akan makara idan aka ɗora shi akan makara a nemi masu ƙarfi su ɗauka saman wuyoyinsu ana tafiya da shi bayan an mai wanka an mai sallah hatta ya bulugan kabra har sai an kai shi bakin ramin kabarin shi to idan ya kai bakin ramin kabarin shi Allahu akbar shehu ya ce in kana kariman inda rabbihi idan yana da girma a wajen Allah kaga tun yana ciki sama yake sama yake sama yake har ya mutu sama yake sama yake yau ga ya zai shiga ramin kabari to in kana kariman inda rabbihi idan yana da girma a wajen Allah Allah ya sa mu zama masu girma a wajen Allah yuwasilu rukubahu sai ya ci gaba da hawa ana sa shi ramin kabari ashe saman gadon shi ne na aljanna an ka Allah shi ba sani ba hatta ya dakula aljannata har ya shige cikin aljanna ba zai ga bakin ciki ba ba zai ga takaici ba wayan kana kada asa almu'amalata idan ko ya lalata mu'amala bainahu wa baina rabbihi tsakanin shi da ubangijin shi to hunalika sadda aka ce wa shiramin kabari yan azim an sauke shi daga wannan matsayin na cewa kullun sama kullun yana sama kullun yana sama walakin sai dai huwa min nash'ati shi dan adam tun da aka haife shi ila wusulihi ila al-qabri a kai shi ramin kabari huwa rakibun da'iman sama yake sama yake wa sirrun ruku amma sirrin dan adam ya rika hawan dabba qultu dazu na ga yabo sirri ne na ma'arifa la ya ta'adda an yudkara bai kamata a faɗi ma'amawa shi ba Allah ya saka mashi da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anan ne muka zo karshen karatun mu na yau abin da muka faɗi da dai Allah ba mu na da shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarka Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana kasan mu Allah ce ta wannan jiha ta mu gaba Allah saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya basu lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah sa aljanna ita ce hukumar mu da mu da su baki daya albarkar Fatiha salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين